أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa yau muna ashirin da biyar ga watan biyar hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 29 ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta 2021 to za mu gabatar da wato nasiha ko karatu ko wa'azi ko kuma takaitaccen nasiha ga kawunanmu gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddarci waɗansu matasa ko mu ce waɗansu ɗalibai kusan 270 Allah ya ba su ni'ima ta kammala karatun alkur'ani mai girma waɗannan ɗalibai da Allah subhanahu wata'ala ya ba su iko sun ka kammala karatun alkur'ani mai girma sun samu nasara a rayuwarsu wanda abu ne ba a cika samun ganin shi ba a can da wanda za ku ga da mafi yawancin masu zuwa sallah masallaci ma tsohi ne kafin ka samu matashi yana sallah a da akwai wuya ko da yana yi sai dai a gida amma ba a masallaci tare da liman ba to kuma wannan makaranta ta malam amadu take kwanni makaranta ce wadda ta saba yaye ɗalibai da masu karanta alkur'ani gaba ɗaya da masu ma haddace alkur'ani suna da yawa wanda aiki ne ba kowa yake yin shi ba sai wanda Allah ya zaɓa duk da yake a cikin al'ummominmu na sani ina zuwa ina zuwa ina bayani wanda kuma waɗansu daga cikin al'ummomi sun ɗauki wannan aiki ko waɗansu mutane kamar yadda turawa suka ɗauki karatun alkur'ani ba aiki ba haka waɗanda suke musulmi 'ya'yan musulmi a ƙasashen musulmai waɗanda suka yi karatun turanci da waɗanda ma suke ganin sun waye ba su yi karatun turanci ba suka ɗauki yi ma littafin allah hidima wani al'amari ne na ci baya mara aiki shi ne ke yin wannan aiki wanda za ku ga abin ya yi nisa a cikin alƙalumma ta majalisar ɗinkin duniya in an zo ana zancen eritrea wanda yake jahili a wajen turawa sai ana lissafawa da makaranta alƙur'ani wanda ba ƙaramin sharri ba ne ƙarƙashin wannan domin siffanta mutumin da ya karanta littafin allah a matsayin jahili ba ƙaramin bala'i ba ne saboda a sa matasa da al'umma ta guji alkur'ani amma wannan aikin banza suke yi domin Allah ya tabbatar da wanda bai san alkur'ani ba bai san Allah ba shine jahili Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul rum ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون da Allah ce walakin na aksaron nasi la ya'lamu da yawan mutane ba su da sani idan an ce mutum bai da sani ya zammi ya zan jahili to sai Allah ce ya'lamu na zahiran min alhayatid duniya sun san zahirin rayuwar duniya ashe duk yadda mutum ya kai ga sanin duniya in bai san Allah ba sunan shi jahili da nassi na alkur'ani ba su raina na faɗa ba kadiba cikin addu'a'ul bayan في إيضاح القرآن بالقرآن نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي يا بياني من سو أكركشن ونا آية تدان هكا ما حدثا القرآني ko waɗanda suka karanta alkur'ani suka iya karanta shi sun samu babban rabo wanda mutane ne ya kamata a jinjina musu ƙwarai da gaske da su da kuma malamansu domin al'amari na karantarwa ya shafi malami kuma ya shafi ɗalibi idan babu ɗalibai malami ba zai karantar da kowa ba idan babu malami ɗalibai ba za su iya karantar da kansu ba ashe aiki ne na koce biyu ko mu ce sashe biyu to don haka baturi ya zo ya yaƙe mu ta fuskar nisantar da mu daga karatun alkur'ani malaman a jaye musu ɗaliban su masu janye sai a yi asarar duniya da lahira Allah kai mana tsari amma da ya zo sai ya ƙirƙiro wani abu da ake kira kurdadi yadda za a koya ma tsofaffi domin an ce lakwal ko boko yara ƙanƙana masu shekara bakwai-bakwai za a kai su karti memoir vid a zo a cika ta da ilimin bature da aƙidar bature amma tsofaffi sai ya ce su maka a bar su a kirkiro wani abu da ake ce ma kurdadi tsoho mai shekara arba'in, hamsin, sittin, har abin da ya sama suna koyon turanci za a koya musu letter alfabe abcd in wajen ingilishi na abcd idan aka kare kuma sai a hada da silab cikin silab kuma sai a koya musu kukan awaki da kukan shanu ya an ka zo wajen silab m sai a ce ma sai a ce ma ma me me mi mo mo m accent e gishafo sai a ce me ba kuma sai a ce ba bi bo sai a ce be be be tsoho da shekara 60 yana koyon wannan amma in ka ce karatu alkurani sai ce ma bai iyawa in ka zo kiyama za ka yi bayani Allah ya kyauta to sannan kuma bayan wannan matasa da suka samu wannan ɗaukaka sai aka samu waɗansu daga cikinsu suka samu wata ɗaukaka shine kuma samun ƙarin yin aure wato sai zamanto gala saman gala domin shi ilimi jigon tafiyarsa shine aiki to su ko mutanen da suna kiran mace kura kun san sharat ana kiranta kura idan jaki bai da kura to sai ka iske jakin nan ya ci karawar kai da banna amma idan an ka samu sharat ta aza kaya aka loda mishi kaya sai ka iske ya rage tuma da halbin iska to idan mutum ya cika zuwa wajen dandi baya dawowa gida sai a yi mai mata da an yi mai mata an san bai iya gudu ko noma ake son yayi in bai yi da an yi mai mata magana ta kare in baban shi bai iya sashi noma to mata shi na iya sashi noma to muna fatan Allah subhanahu wataala ya albarkaci waɗannan karatuttuka da aka yi Allah ya sa su a mizani duk wanda ya taimaka cikin tafiyar alkur'ani da magabatanmu tun daga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam har sahabbai har zuwa yau da waɗanda muke da su yanzu waɗanda suke taimaka ma alkur'ani da addinin musulunci da waɗanda za su zo dukkansu muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyuka allah kuma ya sa waɗannan ayyukansu zan sanadiyar shiga mu gidan aljannar firdausil a'ala wanda ya taimaka ta fuskar karantarwa wanda ya taimaka ta fuskar ba da fili wanda ya taimaka ta fuskar ba da kudade wanda ya taimaka ta fuskar ba da shawara ko mai mulki wanda ana son a ruguza aikin addini ya yi tsaye ya ba da ransa da matsayinsa domin in kace za ka yi Allah aiki matsayinka ya shiga cikin barazana dukiyarka ta shiga cikin barazana ranka ya shiga cikin barazana mutuncinka ya shiga cikin barazana balma har da iyalinka da 'ya'yanka da ƙasarka Allah ya muna kariya to kuma muna fata Allah ya sanya albarka cikin waɗannan aruruka da aka yi Allah kuma subhanahu wata'ala ya bada zurriya tayyiba an neme ni a matsayina na ɗalibin ilimi in gabatar da nasiha to sai na dubi munasaba ta wannan karatu da abin da ya haɗa ma'ana tun da ɗaliban ilimi ne na alkur'ani ya kamata a yi magana kan mi kan alkur'ani mai girma shi alkur'ani ya haɗe komi da komi shine tushen musulunci sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ta zo ne don ta yi bayanin alkur'ani Allah ya ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sabkan maka da alkur'ani don kai ma mutane bayani shekul islam ibn taimiyya yake cewa bayyana alkur'ani ya shafi fuska biyu fuska ta farko a bayyana lafuzan alkur'ani a karanta su fuska ta biyu a bayyana ma'ana alkur'ani mutane su san abin da ake nufi da shi wanda ilmul qira'at shi yake kula da lafuzan alkur'ani ilimi kuma na tafsiri shi yake kula da bayanin fassara alkur'ani sai zamanto dukkan sunna tana karkashin alkur'ani ne malamai suke cewa aya guda ta alkur'ani duk ta haɗe sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam don Allah ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo ya zo muku da shi ku rike shi wanda ya hane ku ku bari to ai tace sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka ta shiga cikin wannan fiqhu kuma dukkan shi yana karkashin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da alqur'ani mai girma domin dukkan fahimtar da ta saba ma alqur'ani ta saba ma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta saba ma fahimtar magabata to wannan fiqhun bai zama fiqhu ko cikin aqida ne an ka fahimci wannan mas'ala ko cikin furu'a abinda malaman mu suke cewa furu'a to don haka maudu'inmu za mu kasa shi ne gida uku abu na farko kasancewar alkur'ani shine jagora akwai wata falala da Allah subhanahu wata'ala ya sanya tare da alkur'ani babu mai samunta sai abin da ya ta'alluki da alkur'ani abu na biyu za mu tattauna a kan waɗansu dalilai da suka sa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani waɗannan dalilan za mu fahimce su akwai waɗanda Allah ya faɗe su ƙarara akwai waɗanda kuma malamai sun kai istinbatinsu ta fuskar dalili yadda ake fitar da hukumci da illa da hikma da makasit. abu na uku za mu ɗan taɓo wani sashe daga cikin abin da ya shafi rayuwa ta aure a musulunci tunda yana ƙarƙashin shi kanshi auren yadda za a yin shi da hikimarsa da komi jigon bayanin shi na cikin shi na cikin alkur'ani mai girma to waɗannan su ne nukuta uku da nake so in yi bayani in Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko kuma gurgurdon abin da lokaci zai ɗauka Allah ya taimake mu tawo nukta ta farko shi ne alkur'ani maganar Allah ce malamai sun yi saɓani kan asalin suna na alkur'ani dabor zannan karatu zai fara shin shi suna alkur'ani haka ne aka sanya mishi suna alkur'ani ko ko kalimar ta alkur'ani tana da asali ne a cikin yare an hankalta ma wani abu sai ya zama tutanin za a gane fahimtar ma'anar kalimar ta alkur'ani imamu shafi'i rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa ar-risala in an ce ar-risala ba wanga risala da muke karatu ba ta Abu Zaid al-Qayrawani cikin ilmin fiqhu wadda adda sharhi samarud dani a'a ar-risala ta Imam Shafi'i cikin usulul fiqh ita wanga risala ta fiqhul malikiyya cikin fiqhu ne wanda Imam Shafi'i ya mutu inji malamai hijira tana da shekara 2004 eh shekara 204 afwan wanda kenan ya fi shekara 1200 da barin duniya ya ce kalima ta alkur'ani ita wannan kalima murtajala ce in an ce murtajala shine abin da ba a hankalta ma wani abu kawai haka aka ɗauko shi aka ɗora ma'ana ba sai an hankalci ma'ana ba a'a kawai suna ne alami ne murtajal an rage an ɗauko shi an ka ce alkur'an waɗansu daga cikin malamai ko in ce jamhurin malamai sun saba ma imam shafi'i akan wannan magana suka ce kalima ta alkur'ani kalima ce wadda an cirato ta daga wato karatu ƙara'a domin kalima ta farko da ta sauka cikin alkur'ani iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sannan kalima ta alkur'ani lalle Allah ya kira shi alkur'ani nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadha alkur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa amma akwai inda kalima ta alqur'ani ta zo tana nufin yin karatu kuma a cikin alqur'ani inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana kaga fa idza qara'nahu idan aka karanta maka shi ma'ana in jibrilu ya karanta maka fattabi' qur'ana ka bi wannan karatun na alqur'ani sai malamai suka ce alkur'ani yana da sunaye guda biyar yana da sifofi masu yawa sunayensa guda biyar ana kiransa alkur'an innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun ana kiransa alkitab zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin ana kiransa adh-dhikr inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun sannan ana kiransa wato at-tanzil wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin sannan kuma ana kiransa al-furqan tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira an hankalta ma alkur'an ana karanta shi domin kalima ta ƙara'a da larabci tana rufin aljam'u abinda aka hada shi yasa aka sanya musu jinin haila in ji malamai suna alƙar'u ko alƙur'u wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru summiya damul haidi qur'an li'annahu yatajamma'u fi rahmi domin jini ne da ke taruwa ya haɗu to an sanya ma alƙira'a suna alƙira'a domin ana haɗa haruffa da harfi to shi ƙur'ani wato masdar ne waɗansu malamai sun ka ce masdar bi ma'anar fa'il bi ma'ana ƙari'un ai alƙur'ani kamar mai haɗawa ne domin ya haɗa haruffa ya haɗa jumloli ya haɗa hukumce-hukumce ko kuma makru'un abinda ana karanta shi ana haɗa haruffa lokacin da za a karanta shi da jumloli ko kuma ana haɗa hukumce-hukumcen da suke cikinsa. alkitab saboda littafi ne kaga waɗanda suke cewa rubuta alkur'ani bid'a ne kaga sun yi kuskure domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun da ransa ya bada umarni akwai kutabul wahyi sannan Allah ya kire shi alkitab lokacin da an ka dauko takardu takardu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai bar shi an hada shi wuri guda ba to a dauko shi a hada shi kaf takardu suna da birabe suna matsayin takardu idan an hada su sun zan littafi to Allah ya kira shi alkitab mi kake so an kira shi azzikr domin shi qur'ani ma abucin ambatar tunatarwa ne Allah ce sad wal qur'ani zikr ko kuma an kira shi azzikr domin ana tunatarwa da shi wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim wa dhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat kai tunatarwa da alqur'ani sannan an kira shi wato alfurqan an hankalta mu cewa li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil alqur'ani yana rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ko bainal halali wal haram tsakanin halatta da haram an kira shi at-tanzil domin fa'ilun ne nazzala yunazzilu tanzilan qaddara yuqaddiru taqdiran mayyaza yumayyizu tamyizan tanzil masdar ne domin an hankalta mu sabkar da shi akai wa innahu latanzilu rabbil alamin inna anzalnahu fi lailatul qadr ashe sunayen kowanne yana da munasaba sifofin alqur'ani suna da yawa in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an zaka gansu an an fahimta ko Allah ya kira shi haske ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina da sauran sifofi amma sifofin alkur'ani kala biyu ne akwai waɗanda suka zo ƙararra cikin alkur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai waɗanda istinbadin su aka yi ma'ana babu wannan kalma cikin alkur'ani kwata kwata kwata misali za ku ji an ce qur'ani mu'jiza ne tun daga bakara hannasi ko in ce tun daga fatiha hannasi babu inda Allah ya ce qur'ani mu'jiza ne kalma ta mu'jiza babu amma an hankalta ma alqur'ani ya kalubalanci duniya da kafirin maka aka fara an ce su kawo qur'ani gaba ɗaya suka kasa falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا nan duk a makka kenan sannan kuma tunda isra sura ce makkiya tsur sura ce makkiya sannan aka zo aka kalubalance su da sura goma a cikin suratu hud am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin a cikin suratu hud makkiya ce aka sabko sura daya a makka cikin suratu yunus أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه da aka zo madina sai aka sake kalubalantar su da sura daya ba a koma can qur'anin ba malamai suke cewa hikmar da ta sa haka saboda kada su mutanen madina su sa tsammanin wannan kalubalen baya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين to da yake sun kasa sai ya zama to qur'ani ya zama mu'jiza daga i'jaz ne ajaza shine ya kasa ya gajiyas to wannan malamai da sun kace ya zama mu'jiza ba wai aya ce a kubar tace qur'ani mu'jiza ne sai ya zama to sifa ce ta alqur'ani amma bai halatta ba a ce sifa ce tauƙifiya sai dai ana kawo ta min babil ikhbar ta fuskar ba da labari amma ba a sanya ta matsayin sifa wadda ta zo a cikin wato nassi mun fahimci wannan da kyau ko to ba da Allah mas'ala ta biyu game da alqur'ani waɗansu malamai sun kace shi qur'ani bai bukata ayi ta'arifin sa kun san ana ta'arifin abu in an zo a ce ma haddu yanzu kowane ilimi sai a ce ta'arifu waɗansu malamai suka ce a'a shi ƙur'ani bai buƙata a yi mai ta'arifi waɗansu malamai suka ce a'a ana iya masa ta'arifi domin yanzu da yawa daga cikin musulmi in ka ce ya za mu yi imin ta'arifin ƙur'ani sai ya ce littafin Allah to ai ba alƙur'ani ne kawai littafin Allah ba at-taura ma littafin Allah ce injila ma littafin Allah ne in yace maganar Allah a ce to ai ma at-taura maganar Allah ce miya za a yi musulmi muna cikin bacci in an ce mu yi tarifin littafin mu ba kowa ke iya yi ba amma waɗansu suka ce alƙur'an huwa allafzul arabiyu in an ce allafzu shine lafazi al'arabiyu na larabci kaga a taura ba da larabci aka saukar da ita ba injila ba da larabci aka saukar da ita ko kuma kalamullahi maganar Allah amma a taura maganar Allah ce injila kuma maganar Allah ce amma an ka ce al'arabiyu to ai kuma ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya balare mu cikin annabawa kamar da wadansu nasoshi suke nuna wa da ke an yi sabani kan wannan hadisi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shike na sauran littafai sun fita sannan al-mu'jizu bi aqsari suratin minhu shi qur'ani ya gajiyar da mafi gajeruwar sura gajeruwar sura ba a cewa karamar sura domin cikin qur'ani ba a cewa akwai karami da babba malamai sun kace qisaru suwar gajejjerun surori ba a cewa sigaru suwar don kakkasa tsammani akwai sura karama sura guda ta gajiyas balma malamai sun kace a'a aya guda ma ta gajiyas dan ba ya ce bi suratin bi mithlihi duk duniya in ta taru ba ta iya yin kalima guda irin ta Allah subhanahu ta'ala domin shi qur'ani ba halitta bane dan adam shi kuma halitta ne kenan ko kalima guda dan yace bi suratin kakkasa tsammani in abu kasa ga sura guda ne za a iya kawo shi kadiba cikin الشفاء امام قاضي عياض ذاك قول ان بيننا المبدؤ واتو الموجز بقصر سوره منه المتعبد بتلاوته وند كراتون شي عباده ني حديث عبد الله بن مسعود يكي cikin sunan الترمذي من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف duk abin da ba ƙur'ani ba ne bayan alƙur'ani babu abin da kai hadisi daraja to babu abin da za ka karanta duk harafi kana lada goma in ba alƙur'ani in ka karanta duk harafi kana lada goma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wal hasanatu bi ashri amsalha kidan za a baka lada goma tunda kai din za a dirmka ma goma la aqulu alif lam mim harf bazan ce alif lam mim harfun bane in hade su walakin alifun harf kaga alifun harafi na lada goma lamun harf lamun harafi na lada goma mimun harf mimun harafi na lada goma duk da yake akwai ra'ayi na shekul islam ibn taimiyya ke ganin cewa abinda ake rufi harf shine kalima ma'ana shi a wajen shekul islam ibn taimiyya in ka ce zalikal kitabu ita zalika matsayin harafi take amma in ka ɗauki sauran ma'ana ta jamhur zalika harafi uku ne kuma shi ne abinda da ya jamhur suka fi tafiya akan sa wallahu ta'ala a'lam domin ya ce alif ba harafi bane kalima ce domin sai an hada alif da lamun da fa'un sunan wata kalima ne akan abin da tafi akan sa wallahu a'lam to almuta'abbadu bi tilawatihi karatu alqur'ani ibada ne ba wai ana nan karatu hadisi ba ibada bane a'a shi qur'ani ibada ce khassa ake nufi dan kawai ne fahimcin mu abin abin nan a karkace almabdu bi surati al-fatiha shine wanda yake fara da suratul fatiha in an ce ya fara da suratul fatiha ba ana nufin sabkarsa ba qur'ani yana da tsari biyu tsari na sauka da tsari wanda aka sa shi cikin alqur'ani sura ta farko da ta fara sauka ita ce ikra aya ta ƙarshe kuma ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ko kuma al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan amma sai malamai suka hada waɗannan maganganu aya ta ƙarshe al-yawma akmaltu lakum dinakum amma da abin da ya shafi shari'a da hukunce hukunci wattaku yawman turja'una fihi ila Allah aya ta karshe ta fuskar sabka sauran ra'ayuka kuma na sahabbai da zagarin ko ne na cewa aya ta karshe wadanda ba wannan ba aka ce shi a fahimtar sa ko aya ta karshe wanda ya ji ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake so ya karyatar da nassoshi in sun zo da ra'ayoyi daban-daban to al-makhtumu bi suratin nas wanda ya kare da suratul nas ana nufin a tsari na mushaf shi yasa yadda sahabbai suka tsara alqur'ani a yanzu ba haka ne ya sauka ba domin ya sauka hasbal waqa'iq wal hajat ta fuskar ana da bukatar wani hukunci sai a saukar da shi amma tartibinsa na mushaf wannan tabbas daga wajen Allah subhanahu wataala yake duk da yake akwai sabani wasu suna ganin sahabbai sun yi ijtihadi ma'ana sauran wasu sun ce ijtihadi ne sahabbai su suka tsara surori waɗansu kuma suka ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ransa shine ya faɗi farkon sura har zuwa ƙarshe waɗansu suka ce a'a sashe sun yi ne irin yadda suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna tunda tun ransa ana cewa qira'atul baqara wallati taliha sauran kuma da bai gaya musu ba sai sun kai ijtihadi suka ce ijtihadin shine sun je da ke karanta su cikin sallah sai suka tsara su kaga zai koma zuwa ga wancan ra'ayi dai na cewa dai daga wajen shi ne amma zance mafi inganci malamai suka ce dan adam bai da hannu cikin tsara alkur'ani domin maganar Allah ce kadiba cikin at-tahrir fi ulum al-qur'an na ustadu dr musa'id at-tayyar malami na kasar saudiya mai bincike kan alkur'ani a wannan zamani sosai yana daga cikin waɗanda suka fice to yanzu wannan mun yi ta'rifin qur'ani wanga duk a gurguje da nake kawo muku irin waɗannan maganganu yanzu sai mu zo zuwa ga wato abin da ke da alaka da maudu'i nukta ta farko shine alƙawali ne alƙawali ne duk abin da ya samu alaka da alƙur'ani ingantatta alaka ba alaka ba wadda take wato mashbuha in ji larabawa ta ƙarya to wannan abin sai Allah ya ɗaukaka shi duniya da lahira kuma sai ya zamanto top idan ya zamanto turawa wanda ya karanta english ko faransanci wanda ya mayarin su hidima za su taimake shi hayyazin shugaban kasa ko minista ko abin da ya kama da haka su ba shi kudade to shi allah shi adda duniya da lahira wanda ya ma baturi hidima baturi ya ɗaukaka shi amma a ce wanda ya ma littafin allah hidima kuma allah ya kaskanta shi ku da kanku kun san yan an kai wannan wannan abu Allah da akramul akrami da zai da wannan ba zai taba yiwa ba shi yasa malamai sun kace wallahi wallahi wallahi duk abin da yake da alaka da alqur'ani ko an ki ko an so sai ya zamanto top a duniya da lahira amma ita magana kan an faɗe ta tana buƙatar mi a ba da dalilai ko ba haka ba eh wani yana yana cewa to muna jiran mu ji dalilai to za a bada dalilai insha Allah ba wai a faɗi magana kawai ba bada dalili shine an matsala shi yasa kuke ganin zamanin ga yanzu da yawa daga cikin masu bada fatawa sun labi saboda da in ka ce ma mutane abu kaza shikenan sai a ce mallan yaci sai a ce ya aikata ba laifi tunda sun yarda da Allah Allah zai ba su lada kuma shine karshen su a wani gari har yanzu mai kawaidi shine an mufti don babu wanda ya karanta kawaidin dole shi na mufti kuma in ya bauta ma Allah da ikhlasi zai samu aljanna ba yawan karatun da ake so ba har da aiki da shi karatun yana da yawa ba aiki da shi an yi asara eh amma in an samu mai yawa an kai aiki da shi kuma yafi to za mu ba da misalai ɗaya bayan ɗaya a cikin darrai darrai dare dare dare dare masu yawa wani dare ne duk duniya fi ko wani dare daren lalatul qadr ko to mi addalili saboda alqur'ani ya sabka a cikin daren lalatul qadr Allah ce inna anzalnahu fi lalatul qadr saboda qur'ani ya fara sabka cikin wannan dare ya zama to babu wani dare irin shi shi ya sama Allah ce lalatul qadr khairun min alfi shahar ta yi wata dubu wasu masu wasara sun ce wata dubu shekara kaza na kenan daidai ibada shekara kaza za a baka wai gaya maka Allah ce khairun ta fi shi alkhairi wannan ana ɗaukar misali ne kaɗan wata dubu karamcin abin da za a samu ne amma khairun ya fi alkhairi Allah ɗin sai iyaka shi wanda fassarori ne waɗanda muna da su mawdu'i ne mai tsawo wasu ayoyi da ake fassarawa gurguwar fassara wagga tana daga cikinsu bari da ba da misalin ko da aya biyu saboda ba maudu'in muna ba akwai wata aya sai ka ji suna fassara ta waka zalika ja'alnakum ummatan wasatan Allah ya ce mun sanya ku al'umma ta tsakiya wa ya ga maka al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta tsakiya dibi hadisi na sahih muslim na Anas nahnu wato as-sabiqin al-akhirin ko al-awwalin al-akhirin mu ne na farko mu ne na ƙarshe ma'ana ta fuskar zamani mu ne na ƙarshe ta fuskar ɗaukaka mu ne na farko to wasatan nan ba ana rufin wasan ba an yi masinin sukuni fatha ne aka yi mata udulan wa khiyaran mu ne zababbi domin da mu ne na tsakiya wata al'umma za a yi bayan mu daga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wata al'umma sai tashin duniya dan haka wannan fassara a barta kuma in malami yayi kuskure ba shi ke nuna an fi shi ilmi ba a'a wannan kuskure ne yayi kuma kowa yana kuskure daga cikin waɗannan ayoyin da ake magurguwar fassara akwai wani abu da ake faɗa shi ba ma aya bace magana ce ake faɗa amma ta saba ma alqur'ani karara cewa karuna yafi kowa dukiya Allah bai taba mai kudi irin karuna ba wai duwatsun nan da Allah ya ce ya kife ƙasa da ƙaruna an sashi cikin ƙasa ta kama shi wai duk sauran duwatsun da muka gani sauran zira da ƙaruna na Allah ya ce ya halici duwatsun kuma ka zo kwaɗon da magana a'a Allah ya ce a walam ya alam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a an yi wanda ke ƙaruna tare dukiya aktharu jam'an nassi ne na alkur'ani ina na hankalin mai tafi daga cikin waɗannan ayoyin da ake cewa zarra ya an ce zarra da larabci tana nufin tururuwa to zarra kuma waɗansu malamai suna fassara ta da idan mutum wani haske wanda yake kutsowa a tsakanin katanga ko kuma tsakanin windo na rana za ka ga wata wata ya kura-kura daga yawo to ɗa guda daga cinta shi ake kira zarra waɗansu daga cikin malamai sai ka ji suna fassara zarra da wani abu wanda ba a gani sai an sa wannan abin na ƙara ido na likitoci microsoft ibn Uthaymeen ya ce fassara alƙur'ani da zarra ta wannan turawa bai dace ba don a wancan lokaci zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su santa ba ya za a ce an fassara alƙur'ani da abin da sahabbai da manzo sallallahu alaihi wasallam ba su sani ba ya ce da haka zarra sai ya ɗauki shi tururuwa waɗansu malamai suka ce a'a in ka ji ƙur'ani ya ce zarra nan kinayatun an sigha komi karancin abu yake nufi na fata an fince ni kenan sai ya zamanto da tururuwa da wagga zarra wadda an kai zance ta window da wagga zarra da tabbayyana almuhimmu dai duk abin da ya karanci to amma ba nan da matsalar take ba sai ka ji mutum ya ce ita zarra ita ce mafi karancin halittar da Allah ya yi ko ba ka ake cewa ba to wagga ma'ana ce ta saba ma alkur'ani kwata-kwata don Allah yake cewa a cikin suratu yunus wa ma takunu fi sha'ni wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan id tufiduna fi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dhalika asghara asghara asghara ko da abin da ya fi shi karamci ashe cikin halittun Allah akwai abin da shi zama karami haka ya faɗa kuma a cikin suratul saba la ya'dhu anhum mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard sai dai cikin abin nan Yunus sama'i ne mufrad ko kuma jinsi ne alif jinsiya ce can kuma samawat an kawo shi wato mulhaq bi jam'u muannath as-salim daga cikin ayoyin da ake ma irin wannan gurguwar fassara akwai aya ta cikin suratul baqara wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara wa qalu sun fada lan yadkhul aljannata ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai ba yahude aw nasara ko ba nasari sai kaji malami ya ce ko in ce mai wa'azi ya ce yahudawa da kristoci sun ce ba mu shiga aljanna sai krista da yahudi wa ga maka kake nufi ai ga maka kake nufi ko walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum yahudawa da kristoci ba za su bi ka ba sai ka bi hanyar su haka sun kaci waye ga ya maka haka ne fassarar take yadda fassarar take wa qalu sun ce lan yadkhul aljannata ba mai shiga aljanna illa man kana hudan sai ba yahudi ma'ana yahuda sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi aw nasara su ko kristoci sun ce babu mai shiga aljanna sai krista walan tarda anka alyahudu walan nasara yahudawa ba za su bi ka ba hatta da nasaru kristoci hatta tattabi'a millatahum sai ka bi hanyar su ma'ana yahudawa ba za su bi ka ba sai ka bi yahudanci ko ba za su yarda da kai ba sai ka bi yahudanci su kuma kristoci ba za su bi ka ba sai ka bi kristanci ma'ana son haɗa kan mutane akan abin da ba addini ba abu ne wanda ba zai yiwuwa ba don in ka bi kristoci yahudawa ba za su bi ka ba in ka bi yahudawa kristoci ba za su bi ka ba to mi addalili ko ba haka ba tunda wani ya gogga fassara aisha na jin bai taɓa jinta ba ko to za mu ba da ayoyin ƙur'ani ba hadisi ba balle wani zai ji shi bai da hadisi ba Allah ce wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay Allah ce wa hum yatlun kitab ashe kristoci a wajen su yahudawa kafirai ne su kuma yahudawa a wajen su kristoci kafirai ne amma inda a cin amanar kasashen musulmi da musulmi sai su haɗa kai bari in ƙara maka wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah su yahuda sun ce uzairu dan Allah ne amma su kristoci musu yarda ba wa qalatil nasara al-masih ibn Allah su ko kristoci sun ce yesu al-masih dan Allah ne su yahudawa ba su ma yarda annabi isa annabin Allah ne ba bal ma sun ce dan zina ne wal iyadu billah ashe akwai sabani tsakankanin su mu ne da mu hankalta mu nasu ba muke irin wannan fassara su kansu wa junansu ba da mazhaba guda bace suna kafirtar da juna ko a cikin kiristanci kiristoci na kafirtar da juna yan protestant suna kafirtar da yan katolik yan katolik suna kafirtar da yan protestant ni addalili wani ya sun bayani su kansu yahudawa sashi suna kafirtar da sashi mi yake nuna ba tare suke ba Allah ce wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id sannan Allah ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd su kansu kristoci sun yi sabani ba sa kaunar juna in za a cutar musulmi da suke haɗe kai Allah ce wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu haddan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al adawa akankanin su akwai adawa yahudawa akwai ta wa qalat al yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha ولا يزيدن كثيرا ما أنزل إليك من ربها من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة can fa'aghraina na farko cikin suratul ma'ida wa alƙaina nan tsakanin yahudawa akwai saɓani tsakanin kiristoci akwai saɓani da adawa Allah ce ta hasabuhum jami'an ko ƙurubuhum shatta don haka musulmi mu karanci waɗannan mutanen musansu su kansu ba lahiya suke zaune ba don haka daga yau fassarar ka ce da yahudawa da kiristoci sun ce ba mu shiga aljanna sai kirista da yahudi wallahi ba haka take ba mu yi ƙoƙari mu koyi sanin tafsiri wajen malamai da sanin ka'idodinsa da kuma karanta manya-manyan littattafan tafsiri ba ka zo ka fassara irin yadda ranka yake so ba sai ka saba ma alkur'ani ba ka sani ba wannan na dan baku misalai ne sun isa domin ba shine maudu'in mu ba to muka ce duk abin da ke da alaka da alkur'ani shine top dare wanda fi kowane dare shine daren lailatul qadari muttafaqun alaihi ko kai kenan a cikin watannin shekara guda goma sha biyu da Allah ya sanya wani wata ne fi kowane wata daraja watan ramadan mi addalili cikin shi ne alkur'ani ya fara sauka mi addalili ayat qur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an saboda qur'ani ya fara sauka cikin watan ramadan shi ne ya fi kowane wata daraja don bari mu kara gaba a cikin garuruwa a duniya waɗanne garuruwa da suka fi ko waɗanne garuruwa daraja a duniya makada to cikin alkur'ani surorin alkur'ani waɗanne iri ake samu makiyatun madaniyatun ko ana samun wata sura wadda ba ita ba akwai wani malami mai ban dariya a Najeriya babban malami ne ana kiransa malam Kala Rawi Allah ya ji kan musulmi yace shi Qur'ani ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam bai rayu a Najeriya ba da ya rayu a Najeriya da za ka ji wata sura ana ce mata sakwatiyatin da ya rayu a Kano za ka ji wata sura ana ce mata kanawiyatin da ya rayu a Borno za ka ji wata sura ana ce mata barnawiyatin ya ce amma bai rayu a Najeriya ba shi ya samu kiyatun badaniyatun alkur'ani ya sauka ne a makka da madina shi yasa alkur'ani wato makka da madina suka fi kowane gari ko an ki ko an su to bari mu kara gaba cikin mala'iku wani mala'ika ne fi kowane mala'ika daraja jibrilu ko to sai Allah ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin mala'ika jibrilu dama shi ke zuwa da wahayi da ya zo da duk saƙonnin Allah bai zo da alƙur'ani ba da bai zama shugaban mala'iku amma kasancewar ya zo da alƙur'ani sai ya zama to shi ne shugaban mala'iku mun fahimci wannan kawo bari mu ƙara gaba a cikin allo da ake ba da labarinsu halittar Allah wani allo ne fi ko ne allo daraja lauh al-mahfuz sai ce bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz to mu aje wannan a cikin mutane wani ne fi kowa daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yasa fi kowa daraja jama'a eh saboda alkur'ani kafin a sauka masa alkur'ani shi ba annabi ba ne bai ma sa tsammani ana sauka masa da alkur'ani ba wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan min rabbik nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamin alghafirin to tunda alqur'anin nan ya sauka gare shi sai zaman to ya fi kowa duk duniya ba a yi irinsa ba kuma ba za a yi irinsa ba a cikin yare wani yare ne fi kone yare a duniya larabci ko don ba mu ba laraba ba ne balle a ce mun yi kabilanci ko ba haka ba mi yasa Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أنزلناه تكي سورة يوسف جعلناه تكي سورة الزخرف قال رمو بحبدأ القرآن يا رند في قوني يا رند to sai mu ƙara a gaba a cikin al'ummomi wace al'umma ce tafi kowace al'umma al'umma annabi muhammad kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas me yasa saboda ita ce al'umma alqur'ani to cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanne ne fi kowa bayan manzan Allah sassan cikin sinfi na al'umma sawani ne fi ba cikin sahabbai ba cikin nau'i nau'i makaranta alkur'ani hadisi na sayyidina Uthman radiyallahu an wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sunan tirmidhi khairukum man ta'allama alquran wa 'allama ko cikin al'ummar da tafi ku wuce al'umma to wanda yafi a cikin ta wanda ya nemi ilimin alkur'ani ya fi sanar da shi to yanzu shi ne kuma tura suka ce a mai karatun alkur'ani bai da aiki kuma 'ya'yan musulmi da al'umma musulmi suna taimaka ma wannan a yanzu kana karatun alkur'ani manako a karfafa maka gwiwa ba a ce sai ka ba mutum kuɗi ba ba a ce sai in ka karfafa mai gwiwa ka ce Allah ya taimaka amma sai ka ji an ce a karatun alkur'ani haka baka da avenir to mina na avenir faɗa min avenir wani da cizo a saudiya ana ba da labarin shi ɗanar yanzu zai yi karatun ya samu bak zai ji jami'a sai yaron ya ce ma baban shi shi yana son ya je ya yi karatun irin waɗanga abubuwa na zamani informatik kaza ba mun ce ba su da amfani ba kana iya karatun alkur'ani kuma ka karatun informatik gashi nan muna da babban dr aliyu isa fantami malamin tafsiri ne kuma ya iya turancin da informatik din ba laifi bane ka hada amma dai a ce wanda ya karatu alkur'ani bai cika ba wannan ne matsala take yaro ya ce ma baban shi shi zai je karatu irin waɗanda ilimin mukka na technology da wane ne baban shi ya ce a'a ni abin da ka so kai karatun shari'a da addinin musulunci ya ce ma ubane shi yana ganin babu avenir ana karatun wannan sai ubane ya ce mai babu avenir ya ce to me ka ɗauka avenir me a avenir wajen ka ya ce avenir shi na a samu aiki a yi kaza a yi kaza baban shi ce ni abin da a avenir wajen na aljanna to don haka yan uwa musulmi abin da nake so in ce a nan Allah ya ɗauki alkawali na duk abin da ya samu alaƙa da alkur'ani in dai ba alaƙa ce ba wadda ba ta gaskiya ba to billahi alladhi la ilaha illa huwa ba abinda zai kashe daraja duniya da lahira yan an zo za a sallah wa ke shiga gaba ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaki idan za a gabatar da gawaye waɗanda za a yi ma sallah zai ce mi ayyuhum aktharu akhdhan lil qur'an wanda fi riko da alkur'ani ma'ana ya fi karanta alkur'ani ko fi suna alkur'ani shi ake kawo a kusa magana ta rige ta kare in an zo lahira kuma za a ce ma mai karatun alkur'ani ka karanta alkur'ani warka kuma kai sama ƙarshen matsayin ka ƙarshen ayar da za ka karanta wannan a lahira kenan alkur'ani zai zo yana mai ceto ga ma'abutan shi idan Allah yana cewa yau mana da ukulla unasin bi imamihim ranar da za mu kira ko ɗanmi mutane da shugabansu ko ba ka nan bane duk da yake akwai fasarori daban-daban ko da littafinsu amma dai da shugabansu malamai suke cewa ya ishi malaman hadisi sharaf a ce shugabansu shine mi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to su ahlul qur'an waɗanda an ba abuta alqur'ani su wane ne shugabansu alkur'ani ahlullahi wa khassatuhu aswinsu don haka al'umma muna cikin rudu saboda wasa da muke yi da alkur'ani wallahi duk abin da ya shafi alkur'ani shi ne top shekarun da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yana da awa shekara 23 alkur'ani ya sauka sun fi kowaɗanni shekaru kima da daraja don daga gare su na wahayi ya yanke kuma ba a samu shi sai dai a yi aiki da shi mun fahimci wannan shari'a wadda tafi kowace shari'a a duniya ita ce shari'a tawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daggare ta ba a sake turo wata shari'a dan mi dan shari'a alqur'ani ce shi yasa constitution baka san kodo an ka canza ba kafin zuwa alqur'ani da bayan alqur'ani constitution har da faransa yanzu sun kai canza ta biyar mu na nijar an kai canza ta bakwai da da kashi ka taba jin an canza qur'ani wallahi ko limamin makka yayi kuskure harafi guda sai an gyara mishi da ya ce fadduha ana barin shi mi za a ce wadduha ƙura'ani bai duka wannan to wannan na ɗan baku misalai ne game da ƙima alƙur'ani duniya da lahira kuma naso shi ne kawo son raina ba kuma ni ba don ina bisa ga harka ta karatun alƙur'ani ba ko ina ɗalibin ilimi ne kawo wannan a'a saboda nuna ƙiman littafin Allah subhanahu wataala in baka karɓa ba ba dole bane sai ka karɓa naso shi ne kawo kuma ba wannan ke nuna cewa ka je kai mutane alfahari ba kai kana karatu alqur'ani kinan ba kai aiki da shi ba don ba ce ka je kai mutane alfahari ba kai dai kai aiki a gani to wannan ita ce lokutan mu ta farko cikin karatu nukta ta biyu sai dalilan da suka sa Allah ya sabkar da alqur'ani da kuma a ina muke gaba muke tsakiya muke ko baya muke ko ko wani wuri kana gaba wani wuri kana tsakiya wani wuri kana baya wannan kai na za ka yi makanka mizani kai na za ka yi makanka mizani ni ba zai maka mizani ba abinda ake kira at-ta'lim ko ko al-maqasid ko al-hikam cikin al-qur'ani mai girma shi qur'ani in kana karatun shi akwai hikmomin da an fito su ga su kuru-kuru kana ganin su akwai waɗanda a ɓoye sai malamai sun ka iya fiddo su to shi yasa zan fiddo waɗanda a ƙuru-ƙuru ga su ana gani waɗanda kuma aka istinbati sai in kwatanta maka in baka misalin yadda su ma ake fitar da su babu wanda ya fi Allah sanin alkur'ani ko akwai shi kai da kanka in kai magana in wani zai fassara ta kace kai ni na hudu faɗi magana ta bari in fassara ta da kaina kuma kaka kike cewa ba to babu wanda yake Allah sanin alkur'ani dan alkur'ani magana Allah ce kenan Allah shi yafi kowa cancanta yayi bayanin me yasa saukar da alkur'ani haka ne ko ba haka ba to bari mu ji dalilan da suka sa aka saukar da alkur'ani wasu daga cikin su waɗanda suka fito karara sannan mutum zuwa ga waɗancan Allah subhanahu wataala ce ya saukar da alkur'ani don a karanta shi wa ƙur'anan faraƙanahu litaƙara'ahu alan nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila a cikin suratul ra'ad yake cewa kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayk ashe Allah ya saukar da alqur'ani don a karanta shi ka zamna baka iya karatun alqur'ani ba wallahi ka san kana cikin tashin hankali karatun sallah baka iya ba alhamdu ba ta yi taga bakinka da kyau akwai matsala kuma Allah ya saukar da alkur'ani dan a karanta shi irin yadda Allah ya saukar da shi ba irin yadda kaka so ba ko larabawa sai an koya musu karatun qur'ani ta yi makka yanzu kana zuwa ka iske bakin mutum na koya ma balarabi qur'ani a haramin makka kaje ka gani sudais limamin ina ne makka ko shuraimuha limamin ina masallacin makka ko harami ko to cikin malaman da sun ka koya musu qur'ani akwai malami dan kasar indiya sai ku tambaya ku jiya dan indiya wanda ba balarabi ba ya koya ma limamin makka karatun alqur'ani mun fahimci wannan da kyau to sai mu dibi kanmu a yanzu game da karatun alqur'ani kaka sallar az-zuhr in ta kama ko ba haka ba sai kaga ana rigangantu wajen ba da sallah haƙƙiyayya akai الظهر العصر in mangariba ta kama sai a ce bismillah bismillah bismillah ta a bismillah a bismillah wai koyi bismillah bismillah girma isha'i in ta kama bismillah bismillah asuba bismillah bismillah bismillah kun ga akwai magana a wani sharri aka yi muna mun san duk wani sharri an ka ɗebo yanzu na abin da sai a danganta shi zuwa gare mu hillani tunda muna wani bangare da hillanci aka ce wani fulatani ne aka yi balaguro ana cikin mota aka zo sallah azhar aka ce gaji kan shehu usman dan hudu bismillah ka bada sallah ya shiga ba da sallah an ka ci gaba da tahiyya al'asar ta kama an ka ce gaji kan shehu usman dan hudu shiga ka ba mu sallah shiga ba su sallah mangariba ta kama an ka ce to gaji kan shehu usman dan hudu shiga ba mu sallah ya ce abin shiga aka yi aka ce bai shiga an ka ce miyarsa ya ce inda mai kus da shi yasa da yawan masu girman kai masu son gaba masu tuna su ne malamai in watan ramadana ya kama ko an ka ce sallah ta kama wadda za a bayyana karatu ko an yi bakin malamai inda ana iya tashi da kai sai ga mutum ya ce a bismillah wani bismillah ana ce a wani bismillah a bismillah bismillah ba bismillah ta ta'alla da annabi ba shi yasa ka gyara karatunka in kana gyarawa kuma wannan ka yi shi don saboda lahira kai za a tambaya babu wanda za a tambaya fatiha fatiha ka ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba kai da za a tambaya ka gyara tsakaninka da ubangiji iyaye mata da maza kakkace lokaci ya kure maka wanda lokaci ya kure ma shine wanda gaba iya gyara kuma wallahi wallahi wallahi duk wanda ka ji ya ce maka shekarun shi sun yawa bai iya gyara harafi na rage da Allah kariya shi kai kuma ina da dalili duk harafin da ka ji an ce shi na da wuya ka dibi haruffan nan gaba ɗaya kaf duk harafin da ka ji an ce yana da waya in ka ji mutum ya ce maka shi baki ne bai yi ba balarabe na ba ya tsuwa ka ɗauko miliyan guda ka ajiye ka ce in dai ka kwaɗi harafin ga daidai an baka miliyan guda shi na haɗa shi ko bai faɗi sai ya yi mallamin maka iya faɗi wannan harafin to da aljanna da miliyan guda wa ya fi tsada to kun ga matsalar wannan na farko kenan ka auna ma kanka wanga mizani ne kowa shi zai auna maka ne ban ce ka kuma kai magana nan ba dalili na biyu Allah ce ya sabkar da alqur'ani don a tabbatar da tauhidi Allah ya saukar da alkur'ani dan a isar da sakon Allah Allah ya isar ya saukar da alkur'ani dan a wa'astu aya guda ta hada wannan a cikin alkur'ani suratu ibrahim aya ta karshe hadha balaghun linnas waliyunzaru bihi وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذا بلاغ للناس شيء القرآن ساقوني وند ذا إسر زوغ متاني كنا أن سبكت دشي دمي دنجي ذن ساقو كما يدي يتشي أتكين سورة واتو الأنعام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغه القرآن أن سبكت دشي دون إسر دساقوا الله تو إسر دساقوا الله برني دكوي Allah ya ba mu dama ga gidan TV ga gidajen rediyo a isar da saƙon Allah to wannan kuma wani wuri zaka iske wani wuri yafi wani wuri ƙarfi da'awa dai yanzu alhamdulillah dama Allah ya alƙawalin addini shi sai ya game duniya sai bature ya kirkiro wani abu sunan shi WhatsApp shikenan yanzu duk duniya duk mallamin da kake son saurare kana dannawa ka shiga cikin WhatsApp sai ka ji Qur'ani yanzu saƙon Allah ya isa ko ina da na ƙauye da na birni in ka zo babu wata hujja wanda zaka faɗi wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid Allah ya saukar da alqur'ani don a tsaye da tauhidi ashe mai amfani da alqur'ani yayi sihiri ba dan haka Allah ya saukar da alqur'ani ba mutum shi ce zai karanta ya san don shi haukata wani a'a Allah bai saukar da alqur'ani don haukata kowa ba kariya kai ko mutum ya ce a'a wai akwai alramman da karatun ƙura'ani na sashen hauka ce Allah bai saukar da ƙura'ani da shakwata mutane ba daga ka dai ka sha kana son sai ka sauka uku da daddare daga ta buga kwakwalwarka Allah wallahi bai saukar da ƙura'ani na haukatar da mutane su ƙura'ani wallahi bai haukatar su wani ya alamu wani ya zakara ulul albab saboda ma'abuta hankula su wa'astu ashe wanda duk bai ɗauki wa'azi daga ƙur'ani ba wallahi bai da hankali wajen Allah daga cikin dalilan da suka sa Allah saukar da alkur'ani don a yi hukunci da shi inna an zalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah don ka yi hukunci da alkur'ani to yanzu turawa sun mamaye mu da kasashe da muna a hukunci da alkur'ani cikin komai amma yanzu sun kwace sun dan muna rabi sun rike rabi wanda sun ka bar muna abin da ya shafi saki da aure wanda sun ka kwace wanda ya shafi shari'a wadda ta shafi sai an yi rauni ga jikin ɗan adam wanda ya kashe an ce mi a kashe shi wanda ya yi sata an kace mi a yanke hannun shi ko ba haka ba to yanzu duk Nijar faɗa mai alƙalin da ga shari'ar sata babu sai dai juju dan baturi ya san za a yanke hannu in an yanke hannu kuma mutane za su ji tsoron banna in an daina banna kuma al'umma za su ci gaba sai kwace wannan amma in za ka sakin mata ka sai a ce ta gidan alƙali in kana so in ma kana so ana ɗauko malami ma a ajiye shi can justice ya rinka faɗin yadda addini ya ce game da abin da ya shafi auratayya sun ka kawo layi site fasulid dini anil daula ko fasulid dini anil haya to hukunci da alkur'ani mu duba mu gani nan nijar an ce kashi nawa muke musulmi 99% musulman ko ba karan bane to da za a ce a ba da dama a yi zaɓe masu sun shari'ar musulunci su zaɓa waɗanda ba su sun shari'ar musulunci su zaɓa a ci gaba da aiki da ta turawa wacce za a zaɓa akwai waya mutane su zaɓe ta musulunci akwai waya ko baɗi in haɗe dalili masu gidajen giya sai an ka ce a jefa addinin musulunci musulunci ya ce ali ƙami a liƙe gidajen giya suna zaɓe eh to masu gidajen karuwai musulunci ya da zina sai an ka ce a liƙe gidajen karuwanci suna zaɓe a masu sai da ƙwaya masu kuɗi da ruwa an ce kada a yi kuɗi da ruwa suna yarda to duk mai saɓon allah akwai wuyan nan nijar wallahi zaka sha mamaki an ce a zaɓi shari'a musulunci ana faɗin abin da ta kumsa kana jin an ce maka musulunci bai ce ba da ƴan caca akwai wuya to amma abin da nake so in ce a nan mu ba matsalar muta ba a rubuta le Niger est un pays musulman muna son lalle a ce she- Niger tana aiki da shari'a alkur'ani wannan abu ne mai kyau tunda sunan kanshi wani abu ne yana ba kafirai tsoro amma tunda ba mu samu wannan ba shi in gwamnati ba za ta iya yin shari'a ta musulunci ba ita gwamnati ba wani abu ne mu ne gwamnatin don mu ne talakawa mu ne ke zaben gwamnati ko ba haka nan bane to ka yi aiki da shari'ar ƙur'ani a gidanka in kowa ya yi aiki da shari'ar alƙur'ani a gidan shi ko a ba a rubuta nijar tana aiki da ƙur'ani ba to nijar tana aiki da alƙur'ani to zuwa gidajen mawaki aiki da hukunci da alƙur'ani tsakanin ɗanka da ɗanka da ɗan amarya da ɗan uwar gida Ah. tsakanin amarya da kuma uwar gida tsakanin matakka da kuma mamakka wace hukuncin da al'ur'ani gidan kama da ya kamata kai ba kai ba balle kai tunanin duk kasa ta zama tomi ta zama ta yi aiki da shari'ar musulunci wannan a gurguji ne da ke bada kushi daga cikin dalilin da suka sa Allah ce ya sabkar da al'ur'ani shine Allah ce ya sabkar da al'ur'ani don a yi tadabburin ayoyinsa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi don saboda a yi tadabburin ayoyinsa tadabburi shine a tsaya tafsiri daban tadabburi daban shi tafsiri a fassara ma'ana tadabburi a kalla a ni'im tadibi inji malaman zauri a gano wani abu wanda a can boye kidan mataki ne na biyu shi yasa saudiya yanzu suna da wa- wato wani abin nan mashru da an ka hiddo li yadabbaru ayati suna da mujalladi ina ganin ko goma sha uku ne duk wani mutum a duniya in ya tura musu wasiƙa sun kaga yayi tadabburin wani abu sai su fitar da wannan abin an haɗa littafi mujalladi ina ganin ko goma sha uku gare su ka shiga cikin intanet ka rubuta liyar dabbaru mashru'u liyar dabbaru ko liyar dabbaru yanzu kana ganin littattafan tadabburin alkur'ani ya yi muna nisa saboda masu tafsirin suna fassara lafuzan alkur'ani ne a awa guda sai a tashi da izhi guda wallazina kafaru waɗanda sun ka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka karitar da ayoyin mu ulaika sahabul jahim waɗanda su ne yan wuta ya ayyuhal ladina amanu ya ku ne kun kai imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadan rayuwa ta ji tsoron abin da za ta gabata ta kalli abin da za ta gabata su a gobe inna haka ne ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta yan an sabki a koma a sabki yan an sabki a koma a sabki yan an sai a yi sabka 20 30 kuma har yanzu yadda ake fassara komi nan na ake wuri guda babu tadabbur shi tadabbur nan ne za ka tsaya ka yi tunani ka zaƙulu wata ma'ana wadda a can ƙasa wadda ba kowa ce kai gare ta ba ka yi istimbaƙi don in ka yi tadabburi za ka yi istimbaƙi hukumci shi yasa kuke ganin wani malami ya tsere wani malami wajen tafsiri tadabburin alƙur'ani wa yake tsaye tadabburin alƙur'ani yanzu karatun ma ya buwaya balle ta dabbore bari mu ƙara gaba ba so in tsawaita lokaci saboda abubuwan namu suna da yawa daga cikin dalilin da suka sa Allah sabkar da alƙur'ani Allah ya sabkar da alƙur'ani don saboda a fitar da mutane daga cikin duffai na shirka da zalunci da fasikanci da kafirci da duk wani sabo zuwa ga hasken imani da ibada da kuma ibadar Allah subhanahu wa ta'ala farille da nafiloli Allah ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur an sabkar da alqur'ani don shi fitar da mutane daga cikin dufai to yanzu kuma sai an kuma ana amfani da alqur'ani a kada mutane cikin rikici turawa su dauko dan su mutane su watso cikin musulmi kamar musulmi ne ba musulmi bane su zo su kawo na banda malamai masu kwadai da masu tsoro ga inda aya ta yi sai su juya ta shi yasa Allah ya faɗi waɗannan mutanen kafin wannan lokaci yayi fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a tarwilih Allah ya ce a gaya ma mutane hanyar aljanna amma yanzu wasu fassara da suka yi don su nuna mutane hanyar wuta ne mallami ya samu kuɗi sai ya zo ya ce ai cikin ƙur'ani ma akwai ayoyin da suke nuna cewa ana isa kafot ya an kace mai Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina ce maka to ai ba wannan ba ai Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kako kashe kawunanku wala tulqu bi aydikum ila tahluka kako kai kanku ga halaka in mutu ya sadu da mace bai sa kafat ba zai dauki sida in ya sa kafat bai dauka sida to wai wace mace ta kazanci karuwa ko kuma ta aure tunda ba ta aure dai ba ta yarda mutum ya sa kafat tunda ka san matar ka ta amma karuwa ta ake sama kafar to daga ina kuma zanzan wala tabku bi ajikum ila tahluka kaga marmakon ka fitar da mutane daga cikin duhu ka kai zuwa ga haske yanzu ka koma daga hasken da kake doka su kana son kokarin ka kai su zuwa ga halaka Allah kai mu tsari yan uwa musulmi daga cikin dalilan da suka sa Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani ya saukar da shi don ayi gargadi kuma ayi bushara alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الله تياسم كده للتافي لينذر دان أي قرقدين دشي إن منتي النبي صلى الله عليه وسلم زي ينقرقدين تو أين القرآن ني زي ينقرقدين to gargadin nan nan ma akwai wata matsala sai wani kaji ya ce a gargadi kafin rai a'a ba gargadin kafirai ɗaya za a yi ba hadda mumin ne ana musu gargadi domin shi kafiri za a yi masa gargadi ya yi mazama zai tuba kai ya mutu akan kafirci a yi masa gargadi da cewa akwai azabar wuta a yi masa gargadi da kaza shi kuma mumini a yi mishi gargadi kakkai sake kai ridda ka bar barin nafiloli suna barin ka ka yi sallolin farilla ne da bor ka kiyaye tauhidi kakkai raka koma kai ridda sallolin farilla ka yi karbar ragewa cikin alkhairi kullum kai gaba gargadi da amma sai kaji mutum ya takaitar da gargadi gami ga kafirai wa gaya maka wannan ma fasara ita ma tana da matsala wani zai cewa to kaji wata sabuwa kuma bari baka ayat qur'ani Allah ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ka gargadi waɗanda suke jin tsoron a tayar da su zuwa ga Allah su waye su masu imani dan haka cewa gargadi kafirai dai ake nufi wannan fasara ta ka ta saba qur'ani da yau kamar ka kan makanka wa yubashshiral mu'minin ko ba ka ba don ai gargadin masu imani ai bushara ga masu imani to ita ma bushara ba masu imani ake ba ita bushara ana bushara ga masu imani domin ita kalima ta bushara malamai sun yi sabani kanta shin tana nuhin ba da labari na alkhairi domin daga albishra ne albishra ita ce fata idan aka baka labari na alkhairi sai ka ji fata jikin kamar ta canza ka ji tsam sun ka ce to nan ana amfani da cikin alkhairi wasu malamai suka ce a'a cikin alkhairi da sharri ma ana amfani da kalma ta bushara domin Allah ya ce wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan kuma yace bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima tam wadansu malamai suka ce a'a nan bashiril munafiqina an yi amfani da ita ne isti'ara ne ma'ana ba wurin ta bane akai an yi amfani da ita ne wajen gatse an ce bashiril munafiqina ai mu kafir munafiqai bushara sai sun yi gudu sun ji kamar za su ji dadi sai a ce bi anna lahum azaban alima sai su yi ta gudu to Allah ya saukar da alkurani da an yi bushara shi ai ma wa bushara ai ma mu'min ne bushara a ba su kadai ba kafirai ma ai musu bushara bushara mumini yana da aljanna wanda duk ya doge akan aikin alkhairi Allah ba zai tabar da shi ba duniya da lahira من يفعل الخير إن شاعر لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس كافر كما أي musu bushara bushara da bi bushara cewa in sun shiga musulunci Allah zai gafarta musu zunuban su gaba daya qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ayi musu bushara cewa Allah yana gafarta zunubai gaba daya قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم don haka fahimtar lafazan alkur'ani abu ne mai wuya saboda mi saboda gurgo fassara galibi muna amfani da abinda mun ka sani mu tsaya babu bincike mu ce mu yi karatu mu yi fassara wannan kuma ibnul qayyim a cikin littafinsa i'lamul muwaqqi'in yake cewa duk wanda ya ba da fatawa to kamar ya ce Allah na ya faɗi wannan kamar ka yi sainin ne ka yi sun ya ce kiyama sai ka ba da amsa shi ya sayi ma Allah ƙarya Allah ya haɗa shi da shirka قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون akwai hatsari wallahi babu abin da kai tafsiri tashi hankali in an ce wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarya ya riki wurinci a cikin wutar jahannama ina ga wanda ya ma Allah ƙarya don haka ‘yan uwa musa abin da muke yi wannan al'amari wallahi ba ƙarfin al'amari ‘yan uwa musulmi kun ji dalilai daban-daban daban-daban daban da suke cikin alkur'ani waɗanda Allah ne faɗi shi ya saukar da alkur'ani saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun akwai ayoyi da dama an sabkar da shi don a bayyana shi a bayyana lafuzan shi a bayyana mi a bayyana kuma ma'anar shi don a yi tunani wa an zanna ilaika zikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun Allah ce ya sabkar da alqur'ani ba don a wahala ba inda za mu yi aiki da alqur'ani irin yadda Allah ce ba za mu wahala ba Allah ce taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa min tazkiratan liman yakhsha ashe arki da alqur'ani shi zai samu samu saukin rayuwa amma yanzu an nuna mana in muka yi aiki da alqur'ani ba za mu ci nasara ba za mu koma baya ya an kai musulmin da sun kai aiki da alqur'ani sun kai sun ka mulki duniya tun zamanin sahabbai har daular usmaniyya ta turkiya wadda ta faɗi 1923 zuwa 1924 sun kai musulmi sun kai mulkin duniya da sun karki alqur'ani daidai spain shekara 800 da wani abu tana karkashin musulmi musulmi sun ka karantar da turawa don sun rike alkur'ani amma sai aka ce mana in mun rike qur'ani faduwa za mu wahala za mu sha mai karatun qur'ani ma dan wahala na ga Allah yana cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard ba albarka guda ba barakat أهل الكتاب التي ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم دا زاعي أركي دا القرآن دا أرزكي نسمر كسب الله يقول لك شيء to kuma ba an ce ayi mun rike Qur'ani ba za mu ci gaba ba jarrabawa ce wani zai ce to ai kafin rai ba su rike Qur'ani ba kuma yanzu gashi nan sun ci nasara a fakin duniya ko ina sun ci gaba wannan istidraji ake kiran shi fir'auna babu bannan da bai ba ya ce shi ubangiji na na farko ya ce shi Allah na ma alimtu lakum min ilahin ghairi abin bauta da da can ya tabka ƙarya babbo da tafi wannan ya ce shi ubangiji na domin ubangiji na nufin al-khaliqu al-maliku al-mudabbir ya ce to ko akwai alloli shi na Allah oga kwata kwata ana rabbukumul a'la amma Allah bai zahin kama shi ba shi yasa Allah ya faɗa a cikin suratu al-an'am an gane ko walaqad arsalna ila ummin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra' la'allahum yadarra'un falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alayhim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghta fa idha hum mublisun ashe ana iya bude musu kofofin komai amma karshe Allah subhanahu wataala zai kama su shi yasa kan kawo wannan ci gaba ya rude ka in Allah tashi kama su ba wani abu bane ga Allah subhanahu wataala mu kuma jarraba mu ake yi mun kauce ma shari'a mun kauce ma addinin sai ana azabtar da mu da su dan mu dawo to ƴan uwa lokaci yana tafiya kuma har yanzu cikin gaba ta farko sashe na farko ne muke shine dalilan da suka sa Allah ya saukar da alkur'ani kuma mu kalli kanmu a ina ne muke mas'ala ta biyu a karkashin wannan mas'ala ta farko din kenan tunda zaka su kashi biyu dalilan da ake ciratowa cirato su malaman usulul fiqh suke cewa duk in ka ga fi'ili mushtaq wanda daga wani abu aka ciro shi to yana nuna ana iya istinbatin illa a cikin shi yana nuna cewa ana iya istinbatin cikin shi amma in suna ya zamanto jamidi in an ce jamidi shine wanda ba da gura ba aka ciro shi ba to shi wannan ba a istinbatin illa cikin shi sai dai in ana iya tawilin shi da mushtaq waɗansu malamai sun ba da misali kalima ta rajul jamid ne amma sai waɗansu malamai suka ce to cikin ƙur'ani an gano cewa ana iya zuwa masallacin juma'a ko masallaci mata bai zan wajibi a gare su ba domin Allah ce fi buyutin adina Allah an turfa aw yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu wa fiha bil ghudwi wal asad rijal kalima ta rijal ba mushtaqqun bane amma sai suka ce to banda mata bai zan wajibi gare su ba dalili za a iya ta'wilin shi da mushtaq li anna al mar'a awra domin ita mace al'aura ce zuwan ta masallaci ba a so shi ba amma ba hana ta ba ka a sa turare ka aika za ka aika za ka ɗauki randevu da waɗansu masallaci waɗansu mazaji ba mun ce duk mai zuwa masallaci tana ɗaukar randevu da wani ba musamman sallar kiyamun laili wata da ita da samarin ta da aka kashe randevu ana ta ana sallah su kusura nan suna harkokin su da fakare mushtaq kalmar da an ka ciro daga wani abu to sai in bada misali guda biyu a gurguje misali na farko Allah ya ce وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مصدق كم بكنا للتافي مصدقا لما بين يديه ينا ما يقص كتب أبن ديك باتيش تو كلمة مصدقا شروط أكيد دقاء الصدق منين الصدق قسكيا صدق يا قس كتا يصدق تصديقا أشيد دقاء تكين دليلن سبكت القرآن دن يقص كتب abin da ya gabace shi ashe in ka ga ƙarya cikin attaura da injila alƙur'ani ya ƙare ta abu to ba injila ya ƙare ta ba ko attaura a'a ko dai ya shafe hukuncin koko can ƙarya ta wadda an kasa cikin littafin Allah daga cikin dalilin da suka sa aka saukar da alƙur'ani istinbati wa muhaiminan alaihi muhaiminan yana mai shaida a shaida alkur'ani ya zo ne don yayi shaida akan littattafan farko abinda an na Allah ya ce na Allah ne wanda ba da Allah bai ci kara shi akai istinbati ne sannan daga cikin dalilai waɗanda aka yi istinbati yan uwa musulmi Allah ya ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'al wa innahu shi alkur'ani la dhikrun laka daukaka ce gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali qaumika da al'ummaka ashe daga cikin dalilan da suka sa Allah saukar da alqur'ani don mi don saboda ya daukakar da daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ya daukakar da daraja al'ummarsa to anan sai mu samu matsala an ce alqur'ani shine daukakan mu sanadiyar daukakan mu kamar yadda hadisi zo cikin sahihi muslim na Nafi' bin Abdul Harith ɗaya ne daga cikin mutanen da Sayyidina Umar ya azashi shugaba istamalahu ala makka da an ce istamalahu ma'ana ya aza shi aiki ma'ana shugaba sun haɗu da sayyidina umar radiyallahu anhu shi wannan nafi bin abdul harith bi usfan wuri da ake ce ma usfan bi dasinu ne sai sayyidina umar ya ce mishi man istamalta ala ahlil wadi wa ka dora akan ahlil wadi mutanen kwari wani yanki kenan da tunda shugaba ya an ce kamar shugaba da prefect shi ke rarrabawa ai sauran gundumomi misali wa ka aza mutane ahlil wadi sai ce ibn abza ai istamaltu ibn abza kenan an shafe wannan kalma din ibn abza ne azamu sai na umar ce wani ibn abza wani ne ibn abza yace maulan min mawalina yana daga cikin maula maula ya an ce maula kamar wani mutum ne wanda yake misali kabila an yantar da shi ya zamanto wato yantaccen bawa ne ko kuma kalma ta maula wani lokaci asalin tana nufin mai gida to amma kala biyu ne maulal asfal da maulal a'la amma nan maulal asfal yake nufi ko kuma maula wanda wata kabila ya kulla alaka da ita shigo cikin ta ba dan kabila bane almuhimmu sayyidina umar yayi mamaki yace fastakhlafta alaihim maula ai fa sai shahi alhamza afa fastakhfalta alaihim maula ka zo ka doki mutumin da yake maula ka dauko shi ka aza sai na umar na mamaki sai ya ce masa yadda umar radiyallahu an innahu ƙari'un likitabillahi azza wa jalla shi wannan mutumin makarancin alkur'ani na bayan nufin aran ma kawai ba a'a ya iya karatu alkur'ani kuma ya san ma'anar alkur'ani don allah ran ka haddace kur'ani ka ce baka zuwa neman ilimi za ku haɗu da allah allah bai saukar da alkur'ani don ɗaya ita karatun shi kawai ba a'a a san ma'ana ta yi aiki da shi wa innahu alimu bil fara'id sannan ya san ilimin fara'id shine ilimin rabon gado sayyidina umar da ya ji haka sai ce ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna allaha la yarfa'u bi hadha al kitabi aqwama wa yad'u bihi akharin yace in dai haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin kuma yana nufin ba annabin shi bane a wani lokaci uslubi ne kana magana da mutum yanzu in ka zo ka ce babanmu ya ce ko babanku ya ce wani lokaci kuma shi ma yana ciki ba don yana nufin ba baban shi bane mannabin ku ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsirar an sallallahu tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama Allah yana daukar da wadansu mutane da mi da wannan littafi gashi mutumin da ana ganin shi ba kowa ba amma tun da Allah ba shi alqur'ani Allah ya daukar da shi wa yadau bihi akharin Allah yana kaskantar da wadansu da shi masallacin makka da na madina ai su ne manyan masallacin da suka fi ko ɗin masallacin ne girma da kiba a duniya ko ka taɓa jan an ce sarkin makka ya bada sallah a makka masallacin makka dan sarkin makka ka taɓa jan an ce ya bada sallah a masallacin makka kuɗi abba su da koko sarauta faɗa min amma in maganar qur'ani ta aka yi wannan magana babu ta shi yasa yana maganar qur'ani qur'ani za a magana in za a maganar sarauta 'yan sarauta za a magana in ana magana kuɗi masu kuɗi ake magana in ku ba haka za a yi ba to wallahi banna za a yi zan yanzu yan an ka ce a ɗauki mallan a kai shi garaji shi gyara mota shi na iyawa an ka ɗauki mallan an ka ce shi mutum allura kana rahi so kama ita wallahi kana zama gudu to a nan inda mushkila take kaji sai na umar abin da ce ƙur'ani ya ce alƙur'ani shi ne sanadiyar ɗaukakar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fi kowa duk duniya amma ƙur'ani shi a dalilin ɗaukakarsa da al'ummarsa to yanzu matsalar da muke fama da ita shi ne sai tunanin musulmi ya gurɓaci na farko an ce ƙur'ani shi a sanadiyar ɗaukakanmu to ga mu da ƙur'anin ko mu samu ɗaukakar ba turawa sun hau kanmu a'a ɗaukaka kala biyu ce ɗaukaka ta ɗabi'o'i musulmi duk da lalacewa su sun fi turawa ɗabi'o'i na gari dalili kuma shi bature in bai cuce ka ba ba wai yana jin tsoron wata doka ce ta Allah ba a'a yana jin tsoron in ya cuce ka za a kama shi a nan duniya shi da ke tsoro amma kai in ka cuci mutum ka san da cewa akwai sakamakon ranar tashin alkiyama in kuma ka kyautata mishi ka san akwai sakamakon ranar tashin alkiyama amma shi in ya kyautata ba don Allah ba in yi yi cuta in ka ga ya bar cuta ba don Allah ba mun fahimci wannan ko to me suna gaban mu ta fuskar kere-kere shi kuma wannan saboda mun ja da baya daga addini sai aka jarrabe mu da su lokacin da musulmin farko suka yi aiki da musulunci sun mallaki duniya yanzu kuma da musulmi sun kawatsar da alkur'ani sun koma baya bal ma wasu na ganin riko da qur'ani shi yasa ba za mu ci gaba ba to ya an kai musulmin farko da suka yi mulki a Spain shekara 1870 suka karantar da turawa da yaren larabci suka karantar da su duniya to suka an kai ya an kai suna da musulunci sun ka ci gaba wannan mushkila ya kamata mu fahimci ta kenan rashin sanadiyar daukakan mu a duniya bayan an ce qur'ani shi ne daukakan mu mun dina aiki da shi Allah ce ya hore mu da abin da ke cikin sammai da kasai wa sakhara lakum ma fi samawati ma fil ard sai mun kai kwancin mu ga mai nan karkashin kasa sai sun zo sun fiddan muna mun ci aiki da hankalin mu Allah ce ya hore maka kai kwancin ka to me kake so ai maka shi bature ya saka kwalwa tai ya kera na'ura shi zai fitar da shi ƙarhen da komi duk halitta Allah ne Allah ce ku dauka ku yi aiki da su kun kiya kun yi kwana kullun kuna aiki da jiki su ko suna aiki da kwakwalwa sannan kuma su yi aiki da jiki dan kadan kai ku kullun da damtse na kaka takaba da an shekara talatin arba'in shi kenan ka tsoho baka yi aikin gamci turai yanzu na'ura ce ke ba ke noma da bito dannan sai a danna a yi programming ta je ta yi noma ka ba da ruwa ta yi komi bature guda sai ya noma abincin da zai ci da mutum miliyan goma ko mutum miliyan biyar ko abin da ya kama da haka mu kofa to komi gona wa da za a cewa dai an yi da mai ɗari biyar ko dubu sai an samu katta majiya ƙarfi sannan a samu masu kaɗa kalangu sannan cikin ruwa a sa ƙwaya cikin hura a sa ƙwaya rana ta faɗi ana cewa a ta gida suna ce a akwai saura yanzu na rana ta hito yadda ɗan afirka mai shekara 500 yake noma ya duka karci ƙasa haka ne yake yi na yanzu amma su can mm shekara goma in ka zo suka iska an wuce wancan tsarin saboda suna aiki da kwakwalwarsu da haka ƙur'anin ya ce an hore muna amma mu muka yi bacci ma fi sama wata abin da ke cikin sammai ba wai mutum sama mu ɗebo shi ba a'a abubuwan da muna iya amfanuwa da su hasken rana Allah ya hore mu da shi gashi nan an yi system solar ɗan ƙasar Nijar da ya kirkiro wannan ilimin a duniya abdulmumin diof wanda aka saba sunan university abdulmumin sunansa hasken rana yana da amfani mai yawa amma gashi muna da shi amma mun kasa amfani da shi to ba lahin ubangiji bane hankalin naka kaki aiki da shi shi yasa alqur'ani sanadiyar daukakan mu to abu na karshe wanda ya kamata in ce yan uwa musulmi saboda lokaci ya tafi kwarai da gaske shine cewa cikin karkashin wannan mas'ala shine cewa Allah ya ce shi ƙur'ani shi zai ɗaukaka suwa to sai yanzu ake son a juya abin shi ne babban matsalar da musulmi suke cikin ta a yanzu da yawa daga cikin musulmi suna ganin suna za su ɗaukakar da darajar alƙur'ani ba alƙur'ani ne zai ɗaukakar da darajar su ba ka kusan wanga wuri akwai kato ɗara babu wani malami a duniya tun da kaji an ce ƙur'ani shi ya ɗaukakar da darajar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to babu wani malami a duniya wanda yake yi ma alkur'ani hidima ya sa tsammani shi zai daga darajar alkur'ani babu shi babu wani mai kuɗi an ce wali wa innahu la dhikrun laka wali qaumika da al'ummaka babu wata babu wani mai kuɗi wanda zai sa shi zai ɗaukaka darajar alkur'ani ba wani mai mulki a duniya da sa tsammanin shi zai ɗaukaka darajar alkur'ani babu wani yare a duniya ko na larabci a ce shi zai ɗaukaka darajar alkur'ani babu wani yanki a duniya wanda zai ce shi zai ɗaukaka darajar alkur'ani babu wani gari wanda zai cewa shi zai ɗaukaka darajar alkur'ani babu wata ƙabila a duniya da za ta ce ita za ta ɗaukaka darajar alkur'ani babu wani jinsi a duniya da zai ce shi zai ɗaukaka darajar alkur'ani babu wata gwamnati a duniya da za ta ce ita za ta ɗaukaka daraja alkur'ani babu ta ka yi kaɗan kuma baka isa ba kuma ba za ka isa ba babu wata fami a duniya da za ta tsammani ita za ta ɗaukaka da alkur'ani ba a yi ta ba a'a ka yi ma alkur'ani hidima kai hadimi na na alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci in ka yi musu hidima sai Allah ya ɗaukaka ka amma ƙur'ani maganar Allah ce to in ka ce sai da kai ƙur'ani zai cin nasara ko ko kai in babu ka ƙur'ani bai samun ɗaukaka kenan kana nufin ka ce Allah maganar ƙur'ani maganar Allah ce kai za ka ɗaukakar da Allah kai kana da abin da za ka ƙara ma Allah daraja da shi alimul ghaibi wash shahadatil kabirul muta'al kadiba cikin tafsir na at-tahrir wa at-tanwir na ibnu ashur yace al-muta'al siga ce da take nuna ɗaukakar ta zaki ce duk wani wanda kaga shi na ɗaukaka a duniya akwai waɗanda asan niyyarta in mallami na akwai wanda suka karantar da shi ko ba bane in mai kuɗi na akwai masu gidajen shi da masu bashi kaya da masu mai aiki a cikin kamfanin shi in ma mine ne duk abin da ka gani duniya babu wanda shi ya kai kai ne akwai wanda suka taimaka mai to shi Allah ɗaukaka shi ba ta da alaka da mai taimako ko wani abu ta zatin shi ce to Allah ya saukar da alkur'ani sannan ka ce kai dan kana dan kasa kaza ko yanki kaza ko jaha kaza ko gari kaza ko dan fami kaza ko kai mallami da ko kai mai kuɗi da ko kai to ka bari yi ma qur'ani aiki mu gani yadda za a yi qur'ani shi koma kasa waye kai ya kamata mu samu ladabi mu yi ladabi ga Allah subhanahu wataala mu ce mu za mu ɗaukaka qur'ani wallahi ƙarya ne sai dai mu yi ma qur'ani hidima sai Allah ya ɗaukaka mu duk wanda ya shigo cikin addinin musulunci da zummar ya ɗaukakar da wani abu wanda ba addini ba ko alƙur'ani ya ɗaukakar da wani abu ko ba wato ba ni ba manufarsa ya ɗaukaka ya taimaki addini ba ko ya taimaki alƙur'ani ko ta sunna ta annabi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan ya ɗaukakar da wani abu nashi wallahi sai Allah ya tona asirinsa kuma sai Allah ya kaskanta shi shi yasa wani zai shigo cikin addini amma manufarsa shine ya daga kanshi don a gane shi na da daraja sai Allah ya kaskanta ka in ka kana kason ka dauka kowa shi na ganin kai ne da daraja don ba mai dauka kai ne kai kaskantacci in kana son ka shigo aikin addini don ka daga yaren ka to aiki nan kowa ma shi ya san darajar yaren shi in kana son ka shigo cikin alkur'ani don ka dauka jihar ka to abai sun jihar shi in kana son alkur'ani don ka dauka gidanku to wani na wani na wani na yake ganin gidansu kaskantacci ne in kana shigo aikin musulunci don ka daukakar da garinku ko kasarka wa abai da gari wa abai da kasa dole na ka gane kai hadimi na ga alkur'ani mai yi ma qur'ani hidima in kai masa hidima tsakaninka da Allah sai Allah ya dauka ka amma in ka ce a kai ka zo ne dan ka fake da alkur'ani ka zo ka baka da mishi hidima don ka dauka da wani abu na duniya Allah zai bai naka kuma sai ka kaskanta in baka tuba duniya da lahira wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun kuma za a tambaya kiyama in ma nan kana ganin kana da titir in kan mutu da ka mutu ka zangawa mallan in ya mutu me aka ce mai ga talakawa gawa mai kuɗi wa gawa sarki wa gawa shugaban ƙasa wa gawa to in ka tecen duk wanda matsayi baka da shi tambaya za a yi maka shi yasa yana da kyau musulmi in muna son mu ci nasara mu yarda da cewa mu ƙasa ga ƙur'ani muke masu yi ma Allah hidima ne sai Allah ya ɗaukaka mu ba masu son su ɗaukakar da kansu ko manufarsu ba su mai da ƙur'ani ƙasa waɗannan wannan manufa mummunan manufa ce ƙasƙanci ce ɗan uwa musulmi lokaci ya tafi kuma kun ga bayani muna cikin nukta ta farko da mun yi nukta ta farko waccan mun yi nukta ta biyu amma nukta ta uku wadda muka so mu shiga cikin ta kan maqasid na dalilan da suka sa aka ce ai aure a musulunci suna da yawa a cikin alqur'ani suna nan a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna nan kuma wannan mawdu'in ma in mun ce mu taba shi karshen shi karshe ko yanzu muna buƙatar abin da kai awa biyu ko abin da ya fi haka don haka karatun ba zai yi ba illa dai babban abin da muke son mu ce shine cewa mun san da cewa yawan saki yana da yawa musamman a kasashen musulmai manya-manyan dalilan da kuma suka kawo shi daga ciki akwai dalilan da suka zo muna daga waje akwai waɗanda muna da su a cikin gida zan faɗi guda biyu wanga a gurguje na zan baku su in Allah ya bani iko ko a nan kwanni ko a wani gari insha Allah ta'ala ko a yamai inda muke gabatar da muhadarata a gidan TV ko radio wannan maudu'in tana yiwa a yi shi al maqasidun nikah ko abubuwan da ke sawa aure na zahir rugujewa abu na farko yan uwa musulmi shine cewa rashin da'a da biyayya wanda turawa sun nuna da namiji da mace duk ɗaya suke kuma kowa ya san ƙarya da tun daga suna an bambanta kuma wajen aiki an bambanta to duk lokacin da aka ce mace ba za ta yi mamijinta biyayya ba babu zaman lafiya ya a pas de deux commandants dans un bateau ba a samun shugaba biyu a wuri guda kai ka sa wando mata ka ta sa wando to namiji biyu a cikin gida kenan don haka in muna son auren raki su daina mutuwa ba zancen sadaki mai yawa bane ko dan kadan wallahi ba daga nan take ba kakakin nan ma'auren auren taro da sisi sun kai an samu ɗiya an samu jikoki an samu kamakon dai ga su nan barjat amma babban matsala shine an ce mace sai ta fito na fito da ɗalibi an kawo kiyayya da fitina an sa to wannan shine shi daga cikin manya-manyan dalilin da ke sa aure na mutuwa in muna so lalle aure shi shine ya zamanto namiji shine jagora kuma ba shine ke nuna namiji baya kuskure ba amma matukar ba biyayya wallahi duniya babu abin da za a samu almajirin da bai ma wallamin shi biyayya shina samun karatu karen mota wanda bai wa direba biyayya shina iyawa dan kasuwa yaron ka wanda bai ma mai gidan shi biyayya a shago yana samu yana zama shagon nan talakawa in sun kace ba su yi gwamnati biyayya ana zaman lahiya to kuma a ce mace ba za ta yi mijinta biyayya ba kawai shi ba komi bane illa ga shan wallahi ba a samu zaman lahiya duk duniya ko cikin aikin alkhairi ko na sharri wallahi sai an samu shugaba hatta da wuta sai an samu shugaba fir'auna Allah ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah shi an gaba su a baya cikin shaidannu gaba ɗai akwai ogansu kwata-kwata shi ne wa iblis kuma ba aikin Allah ba ne akwai sarkin mallamai akwai shugaban mallamai ana samu ko ba karan ba ne in za a sallah sai an samu limami 'yan kasuwa suna da shugaba gwamnati shugaba ne DG shugaban ma'aikata ne minister shugaban ma'aikatan da suke kula da waɗannan ƙarƙashin al'amarin shi ne in na noma ne in na kiwo ko ba karan bane to al'amarin da ba kuma ya zamanto ba ma na alkhairi ba kuma akwai shugaba caca babu kartagi mi sunan shi uban yan caca kuma ba aikin kwarai na ba gidan kasu babu babu sarkin kasu akwai ah karuwai babu magajiya isa a karuwai daba babu sarkin daba to duk aiki na duniya wallahi ko mai kyau ko wanda bai da kyau dole sai an samu shugaba amma a ce cikin gida na babu shugaba inda aka bukatar aima iya tarbiyya wannan magana ƙarya ce siyasa turawa ce kuma shine ke kawo fitina a cikin gidaje abu na biyu wanda ke sawa aure na zahin lalacewa a wannan lokaci saboda ba zan tsawaita magana ba shine cewa wato ana shigan ma duk lokacin da iyaye suke shigan ma 'ya'yansu ba a zama aure da zaran ɗanka kaɗar mai mai dindi bayan yayo aure shina azabtar da 'ya'yan mutane aure mutuwa zai yi iyakka kacce za ka ɗaure mata gindi tana walakanci gidan miji wallahi za a saku maka ita kuma ko iya shugaban ƙasar amurka an ka saki wallahi ta saku don babu jujin da ya isa ce wannan saki bai yi ba babu shi in muna son aure ya yi kyau mu daina shigan ma 'ya'yanmu ko iyakka mijinta bai da gaskiya to kakkaci mutuncin shigabanta kama ba ta rashin gaskiya in ta daga ka ce mai tuwa ne ba ka da gaskiya amma saboda auren nan ya ɗore shi yasa ne ba ta rashin gaskiya ta koma ka gyara amma uwar yarinya ta ce mina na miki harare na yi to bar shi na zakwa gidanka ubanta shi ce bar shi na zakwa gidanka wallahi an kama sakin harbi sai illa masha Allah kuma wanga maudu'i ne wanda dole ya kamata a yi karatu kan shi ya kamata mu yi bayani cikin maqasidun nikah ko kuma wato asbabu kasratit talaq abubuwan da sun kasa yawan kai mutuwa aure yayi yawa in an kai aure da vacance na bara zuwa vacance mai zuwa ka kai kai research ka gani aurarrakin daga mutuwa gidan alkali da waɗanda daga mutuwa justice da wurin shari'a banda waɗanda ba ma sai an zo gidan alkali da gidan justice ba wadda kasan bugun ashana kes ya sake ta a huta nawa to shi yasa ɗan uwa musulmi wannan maudu'i gaskiya ban iya taɓa shi a yanzu saboda lokaci ya tafi kuma maudu'i ne mai faɗi amma tana yawa in raba shi biyu cikin waɗansu maudu'ai in sa rabi wata rana cikin wani maudu'i in ci ko wancan haɗi ban mishi nashi rabi in akwai rayuwa Allah ya ba mu iko wata rana za a yi shi kuma sanarwa ta ƙarshe insha Allah ta'ala galibi ina zuwa ne a ƙarshen shekara amma Allah ya kaddari zan zo saboda taya yan uwa murna waɗanda suka yi karatu na alkur'ani abin jinjinawa ne gare su da waɗannan da suka samu kuma suka yi aure bayan kuma suna cikin makaranta Allah ya bani iko ni shigo yau yau ne ni shigo zuwa karfe 3 da minti 37 gobe in Allah ya kai mun zan dan huta kaɗan ran juma'a za a yi khutba in Allah ya ba mu iko na masallacin Balo Niger rassamdi da sassahe zan koma saboda akwai tafsiri da Lahadi in Allah ya yarda amin don haka yan uwa galiban in taho muna samu mu tattauna da jama'a a ga jama'a ai kaza ai kaza ai kaza wanga karo ba a samun wannan dama don haka wanda mun ka samu haduwa fa biha wa ni'ima wanda ba mu samu haduwa ba don Allah yan uwa ai hakuri lokaci ne babu ayyukan can gobe in mun ka tai lahadi ina da karatu uku ran lahadi in ban shiga ras asabar duk karatu tukkanin sun tashi aiki mu yi haƙuri lokaci ne na kurciya kuma Allah ya ba mu rayuwa rayuwar za ta yi tsawo ba mu sani ba kurciyar mu amfana da ita mu samu mu gabatar da abin da za mu gabatar suwa kafin mu koma ga Allah don haka a yi haƙuri in ba mu samu haɗuwa ba in ƙarshen shekara ya yi ina zuwa zan kai kusan wata ɗaya da izinin Allah ko wata ɗaya da rabi wani lokaci ya wata biyu amma wannan na zo ne cikin 'yan kwanaki takaitattu malam an ƙyale ni na ci gaba abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh